الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد godiya ta tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ƙaddar haɗuwarmu wato domin ci gaba da karatunmu na tarjamar alƙur'ani mai girma a karatu wanda ya gabata da taimakon Ubangiji tabaraka wa ta'ala mun kwana a ƙarƙashin aya ta hamsin da ɗaya a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi daga farkon aya ta hamsin da biyu a cikin suratul baƙara na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم na'am ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ubangiji subhanahu wa ta'ala wato yana gaya wa ‘yan banu Isra'il wato bayan sun aikata ta'asa ta riƙaɗɗen maraƙe abin bautawa wanda Musa Samiri ya ƙera musu shi suna masu zaluntar kawunansu. Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce, "Sun ma'afauna ankum, sannan kuma muka yafe muku, mahauna zunubakun muka shafe muku laifuffukanku na bautar wannan ɗan mariƙe da kuka yi, min ba'adi zalika littikhazi bayan wannan aiki da kuka aikata na rukon ɗan mariƙe abin bautawa, la'allakum tashkuruna wato domin ku gode wa ni'imatana. ni'imominmu da muke yi alaikum a kanku wato wannan la'allakum la'alladin nan ma'anata li tashkuru ni'imatana ne saboda ku gode wa ni'imominmu da muke yi a kanku domin ku gode wa ni'imarmu wanda muka zuba ta a kanku ta abin da ya shafi yafewa wannan laifin da kuka aikata mai girma haɗa bautar wani da ni da kuma wato ayyuka wanda kuka yi ta aikatawa na laifuffuka bayan annabi Musa alaihi salatu wassalam wato ya tafi inda muka yi alkawali da shi za mu ba shi littafin a taura a can na'am وإذا آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wa zukur ka tuna wa al'ummarka iz ataina Musa kitaba yayin da muka baiwa annabi Musa alaihi salatu wassalam alkitaba littafi na attaura ay taurata muka baiwa annabi Musa alaihi salatu wassalam littafi na attaura wal furqana wanda wannan littafi na attaura mai rabewa ne tsakankanin gaskiya da ƙarya mai rarrabewa ne tsakankanin halali da haramu shine yasa ce adufu tafsirin wato alfurqan wato adafi ne na bayani akan alkitab ayil fariqa bainal haqqi wal batil wato littafi na at-taura littafi ne wanda yake mai rabewa tsakankanin gaskiya da barna wal halali wal haram mai rabewa tsakankanin halali da haramu da kyakkyawa da wanda yake marasa kyawu la'allakum tahtaduna bihi min ad-dalal saboda ku dinga shiriwa bihi da wannan littafin na attaura min dalali daga batan da kuke cikinsa na abin da ya shafi rashin fahimtar littafin na attaura na'am وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا na'am فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم na'am ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم Mm.
إنه هو التواب الرحيم Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce wa izkala Musa li qaumihi wa zukurka tuna wa al'ummal kamana izkala Musa li qaumihi yayin da annabi Musa alaihi salatu wassalam ya faɗa ga mutanen shi allazina abadul ijla waɗanda suka bauta wa ɗan maraƙi yace da su ya qaumi ya ku mutane na innakum zalamtum anfusakum haƙiƙa ku fa kun zalunci kawunanku bittikhadhikum li'ijla ilahan saboda kun riki dan marake abun bautawa ba Allah ba fatubu ila bari'ikum kutuba zuwa ga makaginku khaliqikum mahalicinku shine Allah subhanahu wa ta'ala min ibadatihi daga bautar wannan dan marake da kuka yi faqtulu anfusakum ku karkashe kawunanku aili yaqtulil bari'u minkumul mujrima albari'u minkum mutumin da bai yi wannan aikin ba wanda bai yi wannan ta'asa ba bai bauta wa dan marake ba li yaqtulil mujrima ya kashe mai laifi minkum daga cikin ku ma'ana li yaqtulil ladhi bashara al'amala ya kashe wanda ya aikata wannan mugun aikin wato wannan aika aikanta bautar dan marake a warada annahum umiru jami'an bil ihtiba'i wato labari ya zo shi an umarce su ga baki ɗayansu wato annabi musa alaihi salatu wassalam a lokacin waɗannan mutane an umarce su ga baki ɗayansu da su yi zaman tamalkutai fasarar wahidu minhum ya ƙutulu a hahu a ibnahu fashakka alaihim zalika sai mutum ya zamanto yana kashewa ɗan uwansa ko ɗan shi sai hakan ɗin ya tsananta a gare su fashakauli musa zalika sai suka kawo kukan wannan zuwa ga annabi Musa alaihi salatu wassalam fatadarra'a Musa li rabbihi sai annabi Musa alaihi salatu wassalamu ya kaskantar da kanshi ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce ya Ubangiji wannan al'umma tawa abin nan ya musu tsanani mutum ya kashe ɗan uwanshi ko ya kashe ɗan shi abu ne mai girma fa arsala alaihim sahabatan sauda'a muzlima sai Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya turo musu da girgije wanda take baka mai duhu yanda kowa baya ganin kowa idan ya tashi zai yi kisan ba wato abin da ya shafi tausayi ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce zalikum laqatil wancananka wannan kisa da za ku yi wa junanku khairul lakum shine yafi alkhairi a gare ku inda bari'ikum a wajen mahaliccinku fawaffaqakum li fi'li zalika sai ubangiji ta'ala ya katartar da ku ya muku gamnakatar da aikata wannan wato kisa din wa arsala alaikum sahabatan sauda'a sai ubangiji ta'ala ya turo muku da gilgije wanda take baka li alla yubsira ba'dukum ba'dan saboda kada sashen ku ya ga sashe lokacin da zai kashe shi fa yarhamahu ballantana ya ji kanshi ya ji tausayin shi hatta kutila minkum nahawu saba'ina alfan hadde a kashe kwatamkacin mutum dubu saba'in daga cikinku fataba alaikum sai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya amshi tubanku qabila taubatakum ya amshi tubanku innahu tabaraka wa ta'ala huwa tawwabur rahim haƙiƙa ubangiji tabaraka wa ta'ala shine at-tawwabu Ubangiji wanda yake mai yawan amsar tuban bayin shi waɗanda suka tuba zuwa gare shi arrahimu sannan kuma ubangiji ta'ala shine mai jin kai ga bayan shi waɗanda suke muminai وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ubangiji ta'ala ya ce wa iz qultum ku tuna mana lokacin da kuka ce wa qad kharajtum ma'a musa alhali haƙiƙa kun fito tare da annabi musa alaihi salatu wassalam li ta'taziru ila allahi saboda ku kawo hamzarinku zuwa ga ubangiji ta'ala min ibadatil ijli daga bautar dan maraƙi da 'yan uwanku suka yi wa sami'tum kalamahu kuka ji zancen ubangiji tabaraka wa ta'ala kuka ce ya Musa kai malam Musa lan nu'mina laka wallahi ba za mu gaskata ka ba lan nusaddiqaka ba za mu gaskata ka ba fi annal mukhatiba lana rabbana cikin cewa mai yi mana zancen nan fi annal mukhatiba lana rabbuna cikin cewa mai yi mana wannan zancen Allah ne hatta nara Allah jaharatan har sai mun ga Allah jaharatan a bayyane iyanan ido da ido fa akhadhatkum sa'iqa sai tsawa ta damke ku ayis sayhatu sai tsawa ta damke ku fa mutum kuka mutu ga baki ɗayan ku wa antum tanzuruna alhali ku kuna kallon ma halla bikum abin da ya sauka a kanku ai fa matu mutarattibina wahidan ba'da wahidin wa makatsu mayyitina yawman wa laila wal hayyu yanzuru lil mayyit an gane ku na'am ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce, Thumma ba'athnakum sannan kuma sai muka rayar da ku, ahyainakum muka rayar da ku ai wahidan ba'da wahidin ɗaya bayan ɗaya, li ta'tabiru saboda ku ɗoki izina ku lura. min ba'di mautikun bayan mutuwar taku la'allakum tashkuruna ni'matana domin ku gode wa ni'imar mu bizalika wato da bauta mana na'am وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا
Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wa zallalnal ghamama alaikum wato mun inuwatar da gizagizai a kanku satarnakum min harri shamsi mun sitirce ku daga zafin rana bisahabin raƙiƙi da girgije wanda yake shata-shata wanda baya da kauri fittihi a lokacin da kuka shiga cikin wannan kwari na ɗimuwa wa an zalnal manna alaikum mun saukar da dalba a kan ku fihi a cikin wannan kwari na ɗimuwa da kuka shiga wasalwa da kuma asalwa wato su ne taranjabe kenan tsakin tattabarai humar taranjabinu malam ya ce su ne a taranjabin wato taranjabe wanda ake cewa su ne shi ne fura da zumuwa kenan a taranjabin wa ɗairu sumana da kuma tsuntsaye waɗanda suke ‘yan shalaluwa a ɗairu su mana wannan waɗansu daga cikin malamai kamar yadda shi ma dai malam ya kawo a nan wato waɗansu na ganin cewa su ne ‘yan shalaluwa amma dai waɗansu na ganin cewa ba shi gani saboda ba mu da su a nan an gane ku saboda ba mu da su a nan a ɗairu su mana to amma dai yawancin malamai suna fassara su da su ne 'yan shalaluwa bi takhfifil mimi as-sumana wato ba as-sumana ba kenan da yi wa munjaye rashin ƙarfi wal qasri kuma as-sumana ba za a ja ba shine da ƙasar wa qulna muka ce da su kulu ku ci min tayyibati ma razaqnakum daga dadadan abin da muka ba ku shi na abinci na arziki wala tadakhiru kada ku yi tsumulmula ku yi katihu ku ɓoye a cikin gidajenku fa kafarun ni'ima sai suka butulce wa ni'ima ta Allah subhanahu wa ta'ala waddakharu sai suka yi tsumulmula suka ajji wato wannan kawai ni'ima ce daga Allah take sabkowa a kansu a kowace rana abinci mai daɗi zai zo daga sama kawai su je su ɗako su ci Allah ce to kada mutum ya yi katihu yana zai zama to da ke dama an zama to mutum yana da wayo fa in wayo yawa mutum yawa fa to yana kaiwa kan shi mahallaka yana mutum in ya je shi ya gani ya ci ya koshi gashi da yawa kawai zai dan ciko a bahu ya kawo ya boye shi kenan shi ma in soban shi ya gani gobe shi ma sai ya tafi da bahu ya ciko ya kawo ya boye shi kenan sai suka butulce ni'imar ta Allah ta'ala da ya ce kadda ku yi katihu ku ajji ku boye saboda wai su tunaninsu ko da dai an hwasa yin da ya ta samar shikenan muna da abin da za mu ci a gida shine wannan dabarus to wannan shine abin da ya kai mai baro mu waddakharu sai suka yi katihu suka boye faƙuɗiya anuhum sai aka yanke wannan alkhairin da ake zo musu da shi daga sama haza ahadu tafsirai ne an alƙaba bi sababi liddikhar wato wannan ɗaya ne daga cikin tafsiri guda biyu wanda malamai suka baiwa wannan ayar cewa daina saukar musu wannan almannu da aka yi da asalwa daga sama saboda sun yi tsimulmula ne sun yi katihu sun ajiye wakila innal qada'a bi sababi tamanni ghairi ghairahu waɗansu daga cikin malamai suka ce wannan daina zubo musu wannan nema da aka yi saboda sun yi fatan su samu wani shi ne suna gurin a ce ina ma dai ya zama to yanzu a gari ruwa su za su je su yi noman su sai abin da suke so shikenan sai Allah ta'ala ce to an muku ni'ima kuna samun abu arhakacak shikenan ku dinga fatan ina ma dai a ce abin da za ku dinga kaftawa ne da hannayenku irin yadda mutanen ba suka yi kenan fa'aradu anhum fa arsalna alaihim saylal arim wa baddalnahum bi jannatayhim jannatayn zawatay ukulin khamtin wa athlin wa shay'in min sidrin qalil dhalika jazaynahum bima kafaru wa hal nujazi illa al-kafur wato haka ne idan ya zamanto daɗi ya yi wa mutum yawa sai ya ce Allah kashe ni shikenan su ma waɗannan an yi ta zuba musu an yi ta zuba musu nima kamar yadda aya ta gaba za ta za ta bayyana mana wa idh ya musa lan nasbira ala ta'amin wahid fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitu al-ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha to za ta bayyana mana tafsirin na biyu abin da ake nufi da shi an gane ku shikenan Allah ta'ala ce wa ma zalamuna bizalika wato basu zalunce mu ba bizalika da wannan abin da suka aikata din walakin kanu anfusahum yadhlimuna sai dai kawunan su ne suka kasance suna zalunta li'anna wabalahu alaihim saboda allobar abin raji'atun alaihim mai dawowa ce ta fada kansu na'am
وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين Ubangiji ta'ala ce wa ƙulla lahum tunamar lokacin da muka gaya wa su waɗannan mutane ‘yan banu Isra'il ba da khurujihim minattihi bayan sun fito daga cikin wannan kwari na ɗimuwa. Muka ce da su udkhulu hadhihi alqarya ku shiga cikin wannan alƙarya ita ce Baitul Maqdis ku shiga wannan alƙarya ta Baitul Maqdis au Ariha ko kuma alƙarya ta Ariha fakulu minaha haythu shi'tum ku ci daga cikin abubuwan da suke cikin wannan alƙarya kayayyaki na lambu haisu shitum duk abin da kuke so ragadan ayalwace wasi'an ayalwace la hajara fihi babu hanawa a cikin shi wadkhulul babu sujjadan ku shiga kafar wannan alƙarya din ai babu ha ku shiga kafar wannan alƙarya din sujjadan halin kasancewar ku kuna masu sunkuyawa da tawaru'u a tattare da ku munhanina kuna masu sunkuya gadon bayan ku wa qulu sannan kuma ku ce mas'alatuna abinda muke roƙo abinda muke bara a wajen Allah shine hittatun asariyas mana da kurakuranmu ai an tuhadda anna khatayana asariyas mana da kusakuranmu naghfir lakum khatayakum ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce idan kuka yi haka to mu kuma za mu gafarta muku kusakuranku an gane wa fi qira'atin bil ya'i watta'i mabaniyan lil maf'ul fihima wato a cikin wata ƙira'a bilya'i da ya yi gufar lakum khataayakum wanda ita ce ƙira'an nafi almadani wato nafi almadani haka ya karanta a nan yi gufar lakum khataayakum wato mabaniya lil maf'ul kenan watayi abdullahi ibn amir ash-shami shi kuma ya karanta bitai wato kenan ƙira'a ta jumhur shine bin nun ita ce ƙira'al abdullahi ibn kathir al-makki ita ce kira'al abu amur ibn al'ala albasari ita ce kira'al malaman kufa guda uku asim ibn abin najud al-kufi hamza ibn habib az-zayyat al-kufi ali ibn hamza al-kisai al-kufi wannan haka suke karantawa naghfir lakum wato bin nun an gane ku kamar yadda al-imam shatibi Allah ta'ala ya ji kansa da rahama wato ya kawo a cikin shatibiyya wa fiha wa fil a'raf naghfir binunihi ولا ضم وكسر فاءه حين ظلل وذكر هنا وذكر هنا أصلا وللشام النثو وعن نافع في معه في الأعراف والسلة kamar yadda ya kawo baici guda biyu yana bayani akan abin da ya shafi waɗannan malaman dukkaninsu ƙura'u saba'a yadda suke karantawa a nan gurin ƙira'a uku ce ƙira'an na gafir lakum ita ce ƙira'al jumhur ƙira'al yugfar lakum ita ce ƙira'an nafi wanda warshu da ƙalun haka suke karantawa ƙira'at tugfar lakum ita ce ƙira'al abdullahi ibn amir ashami wanda hisham da ibn zakwan haka suke karantawa an gane ku yawwara mabaniyan lil maf'ul fihi ma amma a can cikin suratul a'raf akwai yughfar lakum ko to a can ba wanda yake karanta yughfar imma na gafir imma tughfar ne tughfar lakum khati'atukum warshu qalun ibnu zakwan hisham an gane ku wanda su ne qira'al abdullahi ibn amir ash-shami ita ce qira'an nafi al-madani shine a can warshu a wato nafi ya haɗa mushi a can amma su kuma ƙura'u dukkaninsu jumhur yadda suka karanta ana haka suke karanta a can wato naghfir wala dhamma ba za ka yi wa wannan nun ɗin dhamma ba ka ce nughfar a na sannan kuma ka sirfa ahu sai ka yi wa faɗin wasali ƙasa hina zallala ha'un wato shine wato ramzi na abu amr ibn al-ala al-basri azza'u kwa shine lokacin da malaman kufa da malaman maka suka haɗu akan kira'a ɗaya shikenan sai ka kawo za'un an gane ko kamar yadda ja'altu abajadin ala kulli qari'in dalilan ala manzumi awwala awwala fa minhunna al-kufiyyi sa'un musallasun wa sittatuhum bil kha'i laysa bi aghfala anaytul ula athbattuhum ba'da nafin wa kufin wa shamin zaluhum laysa mughfala wa kufin ma'al makkiyi بالضاء مؤجمة يوا بالضاء مؤجمة حين ظل لكن يوا لا شين أنا يتي نغفر لكم خطاياكم Ubangiji ta'ala ce za mu gafarta muku kusakuranku wa fi ƙira'atin bilya'i a cikin wata ƙira'a ita ce ƙira'an nafi almadani yughfar lakum khatayakum za a gafarta muku kusakuranku wa ta'i ma'ana wa fi ƙira'atin bita'i a cikin wata ƙira'a ita ce ƙira'ar abdullahi ibn amir ashami tughfar lakum khatayakum za a gafarta muku kusakuranku amma duka mabaniyan lil maf'uli fihi ba wato dukkanin su mabaniyun lil maf'uli ne wato alfilu alladhi lam yusamma fa'iluhu ne wato bil bina'i lil majhul ne na'ibul fa'il din sa shine yughfar lakum khatayakum sai ya zamanto shine na'ibul fa'il din yughfar tughfar ba yaghfir ba ko tagfir wasanazilul muhsinina bi ta'ati thawaba ubangiji subhanahu wata'ala ce da sannu zamu karawa waɗanda suke kyautatawa ta hanyar yi mana biyayya to da sannu zamu kara musu lada wanda yake mai girma kan ladan da muke ba su na'am فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم آه نعم باب قال منهم فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce, Fabaddalar lazina zalamu, allazina zalamu waɗanda suka zalunci kawunansu, minuhum daga cikinsu, fabaddala ƙaunar sai suka musanyo faɗa gairar laziƙi da lahun bayan da aka faɗa musu ba. Faƙalu suka ce habbatun fi sha'aratin da aka ce wa ƙulu habbatun sai suka ce habbatun fi sha'aratin ƙwaya a cikin gashi. Wa dakhalu ya zahafuna ala astahihim sai suka shiga suna jan gindinsu. Wato haka suka yi. Wato wannan shine al'amarin waɗanda suke almutakabbiruna. A ce musu kaza su kuma ya saga cewa wannan abin da aka gaya musu abu ne na yara abu ne na wanda ba san ciwon kansu ba shikenan sai su aikata abin da suke gani to shine da sai gaya musu aka ce musu uqulu hibatun ku ce a gafarta mana ku sakuran daga ce habbatun fi sha'aratin shi yasa waɗansu daga cikin malamai suke fassara habbatun fi sha'aratin a san kwaya cikin zangarniyarta wato mu dai mun huce na wa dakhalu yazhafuna ala astahihim sai suka shiga suna can suna jan gindinsu suna jan takashin su kenan Allah ta'ala ce fa anzalna rijzan sai muka saukar da azaba mai girma alal ladina zalamu akan waɗanda suka zalunci kawunan su fihi a cikin wannan jumla ɗin alallazina zalamu wad'u zahir akwai ajewa zahiri mawdi al-mudmar gurin mudmari wato fabaddala allazina zalamu qawlan ghayra allazi qila lahum fa anzalna alaihim ya kamata a ce to amma sai zamanto aka faɗi sunansa a fili karara sai muka saukar da azaba akan waɗanda suka zalunci kawunansu wannan mubalaghatun fi taqbihi sha'anihim wato kaiwa kokuwa ne cikin munana lamarinsu Allah ce sai muka saukar da azaba ba'unan alloba minas sama'i daga sama bima kanu yafsuquna bi sababi fisqihim ay khurujihim an ta'ati saboda fitarsu daga yi mana biyayya fa halaka minhum fi sa'atin sab'una alfan aw aqal sai mutum dubu saba'in daga cikinsu suka hallaka a lokaci ɗan kaɗan ko kuma ƙasa da mutum dubu saba'in. Wa bi hadal qadar kifaya subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.